نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Dukan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin rahama shi da sauƙin shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka, wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da daidai da sha tara ga watan Rajab hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 31 ga watan ɗaya miladiya shekara 2024 in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na 22 daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari kai tsaye ana taron daga masjid abubakar siddiq radiyallahu anhu taken karatun namu shine karatun hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi a kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai ta ci wancan da ya wuce muna bayani inda mala yake cewa ya ce wa ya harbu alaihin karibu wal ghibatu ko wal namimatu wal kibr wal ujub wal riya wal sum'atu wal hasd wal bughd ورؤية القدر على غيري والهمز واللمز والعبث والسخرية والزنا والنظر إلى أجنبية والتلذذ بكلامها وأكل أموال الناس بغير طيب النفس والأكل بالشفاعة أو بالدين وتأخير الصلاة عن أوقاتها من بيان من أكثر بيان الكذب ƙarya wanda mun yi bayani dangance da illolin da ke da kuma cikin ƙarya tun a rayuwa balle a addini ko cikin abokanka in ka zama da matsayinci da kayi magana za a ce kafin da yawa ne ya gaya ta hayaniya ce kawai kuma ko da ni ko da wannan magana gaskiya ce annabi kuma yana yi mana tashedi da ni da yin ƙarya yake mana mutum ba zai wuce ba yana ƙarya har sai an rubuta shi makareci wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kullum addinin ne yake umarta mu da mu mu rinka yin gaskiya mu rinka kwatanta gaskiya Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha mizaqi wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda sai imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya duk abin da zamu yi mu rinka kwatanta gaskiya ko da zai sa a gabakin mu ne in dai gaskiya ce ko insha Allah ta'ala za a gano a ce suwa ne suna da gaskiya wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta wancan satin hadisin da annabi ya ce abubuwa guda hudu duk wanda ya yi ɗaya daga cikin su annabi ya ce wannan munafiki ne sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da za ka ba shi amana ya ci munafiki ne duk mutumin da zai alkawari ya saba munafiki ne duk mutumin da zai karya munafiki ne duk mutumin da in an yi suma da shi sai ya wuce iyaka annabi ce munafiki ne to kage duk mutumin da kage yana karya munafiki ne wanda akwai wani hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ayatul munafiq salasa alamomin munafiki guda uku ne abu na farko shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake idza hadatha kadiba in yana magana sai yayi ƙarya to kun ga ɗan uwa mu yi kokari mu kiyaye ƙarya ƙarya ba ɗabi'a bane mai kyau wanda abu ne wanda kuma in ka saba da shi zai iya bibiyar ka har girman ka Allah ya tsare mu kuma Allah ya ba mu ikon kwatanta gaskiya cikin ayyukan mu baki ɗaya jazayi wannan da ka ga muna ta wahala ƙarya ce muka kawo duk wahalar da ka ga al'umma na yi ƙarya ce da gaskiya ake ita gaskiya babu wahala cikin ta yanzu ka kalla in siyasa ta zo ta yaya za a yi mutum ya hiddo kuɗin shi ya ba ku don ku zaɓe shi kai da kanka ka san ƙarya kake wannan ba aiki girma ba ko ba haka nan ba a balle sai an biya ka kai zaɓe kuma akwai wanda kai da kanka ka sa ma ranka cewa wallahi wani ba mutumin kirki ba ne ba kuma ka san shi wanda ɗauki siyasa baki ɗaya da wahala ka samu ɗan siyasar da ba matsayici ba ne ba da wahala yadda sun ɗauka ma su ƙarya wurin su ba komi ba ce ba to kaga duk mai ƙarya mene ne hukuncin shi a musulunci fasiki ne wannan ba mutumin kirki ba ne ba sai malam ya ce bayan ƙarya wala riba sai abin da ake ce ma riba malam yace wa huwa an yaqulu al-insanu min akhihi hali ghaibiyatuhu ma yakrahu min sha'anihi yace abinda ake ce majiba shine ka gani abinda yake tattare da dan uwanka bayan idan shi wanda baya jin daɗin shi wanda ya kyamuci wannan abu gashi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala wala yabtab ba'dukum ba'da ko Allah yake ayyubu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu Allah yake cewa kakkun ajiban junanku bayan junanku ba su nan shine ka san wani na aikata kaza sai bayan ya wuce ka rin ɗayin gulmar shi ko in ya wuce ka rin ɗayin gai wannan abin da yake shine kana jiba shi abin da mutum ke aikatawa ko kuwa abin da ke da kai tattare da mutum kamar da muka ba da misali wancan satin da ya wuce ko shi ne ka ga mutum misali da katon sai in ya wuce ko in ya tashi sai ka ce ka mahuwa da masha Allah akwai da ce gyan ni na ka san gaban shi in ka ga zai jin daɗi in kai wannan kayi yi da shi haka mutum na da ruwa ka ce ai wani ruwa ke gare shi ka zai yi gaban idan shi mana muna fahimta wannan da ina ji ai mun sha bayani dangance da abin da ake ce mai giba shi Allah ya ce a yuhibbu ahadukum shi ne ɗayan ku yana so an yi akula lahma akhihi maitan ya ci naman dan uwan shi musulmi bayan ya mutu Allah ya ce fakarin ku kuna kyamar wannan to dan ne kuke aikata wancan ai wancan kamar kana cin naman dan uwanka Allah ya ce wattaqullah ya ku mutane ku ji tsoron Allah inna Allaha tawwabur rahim lalle Allah shi at-tawwab ne mai karɓar tuba ne kuma mai rahama ne akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da Imam Muslim da Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi duka sarawaito shi hadisin Abu Huraira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabai wa atadruna mal riba shin kun san menene ake ce riba qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ai Allah da manzon shi su ne suka hisani ko su ne suka san menene ake ce majiba qala sai zikiru zikiruka ahaka bima yakra shine ka ambaci dan uwanka da abinda yake kama abinda bai so qila sai annabi ya ce afara'aita in kana fi afara'aita in kana fi akhi ma aqulu yace to yanzu in kuna gani in na gari abu ga dan uwana misali na ce wani yana shaye-shaye dan bai nan in abin haka ne wani yana shaye-shaye kala sai ce in kana fihi ma taqulu haƙƙin abinda abinda ka gayyata ɗan uwanka ya kasance faqadib tahu haƙiƙa kai ji da shi shine ni abinda nake ce ma gulma kai gulmar shi wa in lam yakun fihi in kuma abinda ka gai mutum bai kasance da wannan abun ba yace faqad bahatahu shine kai mishi ne ka aikata babban zunubi ka mishi kazari ai mun gane ko da za ka gai abin da mutum bai yi ba ka yi mishi ƙazari ba gulma ba ce ba wannan abin da mutum ya yi ne ka gai shi ne ka yi gulma shi Allah sa da an gane wannan sannan akwai abin da ya shahi yabo shi kuma ai wannan muke ga ba ba gulma ba ce ba ko kamar yadda muka yi cewa wancan satin akwai magana da in ka je kana yi kan mutum asali kana magana ne na gyara ba don gulma ba kamar ka ga mutum na ɓanna sai ka je ka gani inda za a iya ɗaukar mataki ko inda za a iya mai nasiha ko inda za a inda za a yi mishi wa'azi ya bari to wannan abu ne mai kyau ko ka ga wasu suna aikata abubuwa sai ka je ka sarra wanda suke da iko kansu ko uwayensu ko kuma hukuma ko kuma abu wa'azi ne ka zo ka sarra malam ka ce kaga ana aikata kaza ko ana aikata kaza ya kamata a ja hankalin mutane kan kaza kan kaza kan kaza in kuma wani abu ne abubuwa ne shigen makamanta haka in ka ɗauki riyadu salihin ko za ka ga akwai babi wanda yake bayanin gulma wadda ta yi wadda ta halitta wannan har ya kawo wasu asbab ta guda shidda na farko sai ce ni shine kamar mutumin da aka zalunta ya halitta yayi ya je ya ya je ya ga ma alƙali ya ce wani ya mai kaza wani ya mai kaza wani ya mai kaza ai asali yanzu in tafiya yi kawai haka ya gai kamar gulma to ba haka nan ba to amma yanzu gayin da shi ba gulma da ya je a yi a gyara ko kuma a yi a kwato mishi haƙƙin shi ko kuma in mutumin ya kasance na aikata wata ɓanna a yi a gaya hukuma su zo su kama shi ko kuma mi su hana shi ya bar wannan abu ita wannan riba in kamar da muke ce muku imamun nawawi ya yi bayanai da yawa kina akwai sharhin riyadu salihina na babban malamin imamun nawawi mai so yana iya ƙara komawa ya riba. Malamai suka ce hallau abinda zai iya ɗaukan mataki na giba shine suka ce ai hiya mana allu kalamu bainan nasu ala eh afwan annamima ai akwai alghibatu sai ce wannan nimatu ko da annamimanci to shi kuma annamimanci abinda malamai suka ce shine ne wahiya naqlul kalamu bainan nas ala jihatul ifsad shine naqalto kalamun wani ka kai zuwa ga wasu mutane da niyyar banna ko da niyyar kabata mun gane kawai ka ji wasu suna magana ko abin ya tabbata sai ka zo ka yi magana da niyyar ka wulaƙantar da wannan mutanen ko kuma ka yi ko kuma ka zartar da su da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yi hammazin masha'in binamin ko shi ne mai yawo da annabimanci wani wuri Allah ce wailun li kulli humazatin lumaza shi ne ni duka wani nau'i ne na mi annabimanci da ko kuma nune da baki da ido da sauransu wanda su ma malumai sun yi magana kan shi wanda wannan abu ne wanda yake mafi haɗari wanda kuma muna rayuwa cikin shi da yawa shi ne ka rinka ɗauko magana kawai don ka je ana kallon wani mutumin kirki ne ka je wurin mutanen da suke kallon wannan mutumin da mutunci ka ce ai wani ya kaza ko wani ya kaza ko kuma ka je da niyyar ka haddasa su faɗa ko kuma gaba tsakanin su wannan shine ake ce ma annabi minti shine abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la yadkhulul jannata man mamun ai din ne annabi minti wannan bai shiga aljanna lalle ɗan uwa mu sani ba wata magana da za ta hitawa daga bakin ɗaya daga cikin mu face Allah ya sa an ɗauki wannan maganar ba an rubuta maganar da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah ce ba wata magana da za ta yi sauwa daga bakin ɗayanku face mun wakilta mala'iku wanda za su ɗauka wannan maganar da mutum ya gai duk maganar da kai kaf da ƙarama da babba za ka ga ranar tashin alkiyama an yi koma da tahinka a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka ya ishe ka kai makanka hisabi Allah ce duk wanda kaga ya shiriyu to abin da ya zaɓa makan shi ne wanda kaga ya ɓace shi ma ɓatar na ita ce ya zaɓa makan shi to lokacin nan ne mutum zai rinƙa da zai rinƙa da dama zai rinƙa da ya sanin wasu abubuwa da ya a rayuwarsu sai dai wace irin nadama Allah ya ce yau mai tazakkaru al-insan وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ranar da za ka yi nadama ta ce kashi ashe ka za bai da kyau da na ta ne dan to sai ne bai da amfani ranar za ka jin kina cewa ya hallaka da rayuwar shi yau ya shiga uku za ka ga mutum bai da aiki sai ya da annanimanci ba ka san wane ya kaza ba wane ai ya yi kaza ya yi kaza babu gaira ba a tambaye ka ba akwai laifin da in ka ga mutum na yi shi ba kai kawai kai ka babba ka shi ba ina ruwanka kai ba kai in kai laifi ka ba kuke ka ce jama'a jiya na na yi sashi kaza jama'a jiya na je na yi kaza na yi kaza ai ba su yi kai to dan me kake son ka tona ma dan uwanka asiri a wannan ba ɗabi'a ba ne mai kyau yau musulmi ne ke fatan ɗan uwan shi shiga matsala ko ɗan uwan shi shiga wani yanayi ba don komi ba sai dai me ta yayatawa sai bala'i zai same ka mutane suna ma jaje ba jaje na sun yi ciwo abin da ya same ka ba duk dan su yi gaba su yada suna ashewa na haka aka yi ai wani kaza ya same shi kaza ya same shi amma har su su ba wai suna jin damuwa abin da ya same ka ba ne kuma ka ba babu abin da bai da alkhairi irin annabimanci da gulma wannan mutum ne yana jin nauyin ka sai ji an ce ta ne ka ba kan shi da Allah daga ranar nan wani kallo zai kuma wa tsakanin ku sai ka ji abin da ka san za ka iya gani bayan idan mutum shi akwai abin da bayan idan shi za ka gani ko gaban shi ba alkhairi ba ne ba dukkan munin kowa akwai kalar ta'ata jibga jibga da muke aikatawa a musulunci in mutum zai laifi ya ɓoye bai dace ka in ka gan shi ka tona mai asiri ba ka gan shi matuƙar ba laifi ba ne wanda ya shafi shuta ma al'umma kamar ka ga ɓarawo zai zira gidan mutane ka gani ai ba ka mai asiri ko a ko ka ga wani zai ɗaukar kayan wani babu ne asiri amma yanzu da ka samu wani shi da wata sun keɓe wani wuri abin da za ka iyawa ka yi musu wa'azi in za ka iyawa in ba ka iyawa ka yi ba ka magani ba ka wucewa ka kyamusu abin a zuciyarka ko kuma in akwai hukuma da ke haɗa da wannan ka je ka ce kuma babban matsala irin wannan in ka je ka gani za a iya zawa a zuwa tare da su ba to me dalilin ka ko ba haka nan ba to kullum Allah yana son ya ruha mu bawon shi asiri kuma duk wanda ya dage sai ya tona ba dan uwan shi asiri to wallahi sai dai Allah ya tuna na shi Allah ya ce man satara musliman ko satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya ruha ma dan uwan shi musulmi asiri Allah zai ruha mai asiri duniya da lahira ne duk wanda ka gani yana laifi ya san ka shi kuma yanzu har yanzu maganar nan ba ta fito ba wallahi zai ce wani ba karamin mutum bane ba mu kuma yanzu Allah Allah kake ka rige shi zauwa ka shika gari da labari ai wane yayi kaza ai wane balle a ba dauko sama wanda fa asira ai an yi kaza mutane su ta yadawa ni ne na ta kike nawa da duk wa'azi ne in ka gani ka tura ai da mutane su amfana amma sai ka ji an ce yau an yi kaza yau an yi kaza sai tura mu mutane kake ni amfanin ka kike to wannan maganganun da muke wallahi Allah zai rubuta kuma ka sa haƙin ka dage kanka da bayan wa'ansu wallahi sai dai a gana ka me laihin nan zai iya zama ya tuba tsakanin shi da Allah sai kuma ka zo kana yayata shi me ya riba ka ciki shi yasa za ku ga wata jahiliya da ke da ke cikin mutanenmu can da baya kayi laifi kuma cikin mutanen da ke yaya talaihi za ka ga babu wanda ya taɓa ganin ka kana aikata laifi sai in Allah ya taimake ka ka zan mutumin kirki ka da Allah kuma musulunci na ki mana yace ne baka san nan yayi shaye shaye wuri ba baka san tsohon ƙwararwa bane baka san tsohon mazinaci bane ina ruwanka to da yake Allah gwani hikima ne ai alhamdulillah tun da shi Allah ya shiri ba ba haka nan ba kai mu gaya nasa zai zawa da ka ga mutum ko to kai mushi fatan alkhairi zamanin sai na Umar Umar ya fito yana yawo da dare a matsayin shi na shugaba ya ga rayuwar talakawan shi take kawai sai zuwan gida ana kiɗi ku zo kofa gidan ya ga gidan liƙe sai ya marƙai ta kan ga gidan ya jira ko da ya jira sai iske wani babban mutum ne ana mai kiɗi shi da wata yarinya tana rawa sai ya duke kai kawai sai umar ya ce sai umar ya ce ni ta fi Allah ya kama ka ko da ya ɗago kai sai ya ce ma umar Allah ya kama ni ko Allah ya kama mu yace a yace eh yace yanzu ne Allah ya kama ni shi Umar yace ba ku ji Allah subhanahu wata'ala yace ba babun Allah bane ba babun Allah bane ku shigo gidaje ta takardun su ta bayan gida ba ku ji Allah yace ba bai dace ku shigo gida ba sai da izinin masu gida ta izinin wa kai ma ta shigo yace nan nan ba mu yi ajili ba ba mu yi da rana ba sai da muka koye inda babu mai ganin mu baka ji Allah subhanahu wata'ala ce kar ku tsananta bincike sai kun gano da laifin sai kun gano laifin da ƴan uwanku ce aka tara a boye ba sai duka ka aikata wannan ko ba laifi bane kai kai yanzu ka kalla gwamnatin mu tafiya za a gwamnati ta maganin banna sai ka tura a kamo karuwa kuma su kuma suna neman karuwa ko ba haka nan ba ko hana mutane shan wuyi ko kuna shan giya ya za a bari umar ya ce eh lalle mu kana da gaskiya Allah ya kama mu ni da sai ka ce shi ki a gwada mai koha ya kama hanya ta je shi umar ya ga mutumin nan bai samun sakewa kullum saboda ni an gan shi yana aikata na riga shi na ci babban mutum Umar sai ta kira shi wata kuma da yaga Umar ya ya shiga uku Umar zai tura mai asiri Umar ya kira shi ya kai ba mu Allah ina son ka fiti jikin ka duk duniya wannan laifin da naga kana aikatawa wallahi babu wanda ya sani sai Allah kuma ka tuba kuma ni ma wannan wa'azin da kamun ya aika shi ni kai mu haka nan muke maimakon in ka ga wani na laifi ka ga wasu suna son su ga laifin ka karkatar da su ka su ga laifin ka ɗauke musu hankali amma ku je ku gani ga wani sun haka ba to duka wannan ɗabi'a ne wanda ya shigo cikin wanda yake mara kyau wanda shi kuma wannan annabimanci wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma mai shi tanadin azaba wanda take azaba mai raɗaɗi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga wannan hali na ha'ula'i kamar yadda muke ƙara gai ina maimaitawa shi ne halin da muke rayuwa ciki yanzu shi ne halin da muke rayuwa ciki yanzu babu ruwanka da abin da wani yake annabi ya ce amuri ne shi ne wanda kullum Allah subhanahu wa ta'ala ma ne ke rantsuwa ko la aqsimu bi yawmil qiyama wa la aqsimu bi nafsi Allah ya ce ina rantsuwa da ran da kake zargin kanka kullum ka nika tsara wuri laifukan da nake ma Allah ka rinka tunanin laifinka to wai ayyuka alkhairin da nake Allah ya amsa ma ko bai amsa ba ka rinka zargin kanka mu kuma yanzu kowa tsarkake kan shi yake yana kallon wani mutumin banza ne wannan ba ɗabi'a ba ne wanda yake mutanen kirki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ni akwai hadisi na babban sahabi ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mushi yarda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace marra bi qabrayn ya wuce da wasu kabarbara guda biyu fa qala sai yace innahuma yu'azzibani kun ga wannan kabarukan guda biyu ana azabtar da su yace wa ma yu'azzibani fi kabir kuma ba wasu rabta ba wasu abubuwa wanda suka yi manya Allah yake azabtar da su Mene ne suka yi ce annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace bal innahu kabira kai babban zunubi ma ne suka aikata Mene ne ce annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma ahaduhuma kaga eh shi kabarukan nan guda biyu fa kana yin shi bin ganima ya kasance yana yawo da annabi shi da inda ya zauna Allahu akbar ni aka yi ba ku ji ma da tayi ciki ba kai ai duniya ina ruwanka in iya kace tayi ciki da inda ka zauna ta zo ka mai kullum kokari kake ka binne maganar ma kan wani yayi to yadda kai ma ba ka so a yaɗa labarin nan mara kyau kan iyaka haka shi ma wancan bai so daga an zo ma da hirar ka kau da kanka wani baka da Allah ba ni ban bukatar zuwa wannan hirar ta mu kuma yanzu mai ta mana gulma shine masoyin kuma gulman nan kaddara ta kace ake zuwa a dauka a yada kuma ai da man dinne kama gulma wani ka san kai ma taka yana matsawa da ita yana yadawa daga mutum ya ce da Allah ba ni lalurar damuwa ta ma ta ishe ni sai tsakiya da wannan za su ga in dai ba ka a samu gurin mutane hankalin ta kwanci kullum ina ruwanka da mutane za ka ce ana shiwa ne kullum harkokin gaban shi yake yi amma wani in ka shiga gonar shi to za ka gane ba ka dawo shi ne mutum wannan bai shiga harkar ka ba amma ka ka shiga tashi in kuma ya ga za ka shi mutuncin shi zai nuna ma mutuncin shi abu ne mai tsada saboda ne shi bai ci mutuncin kowa ba amma ina a wani cikin mutane a zo a turke ka a ce ai wani ya magana wani ya ce mun kai kaza a zo a ce kuma ba wani ba kai bai ma yi abin ba ko kuma kai ma labari ne ka jiyo irin abubuwan da muke a turo ma san wazaf a ce an yi kaza an yi kaza kai ma sai kai farfaje baka sani ba ko duka sai Allah ya tambaye mu dangance da wannan kaga duk mai yawo da annabi duk mai yawo da annabimanci za a ci gaba da ni da azabtar da shi a cikin kabarin shi ai mun gane bambancin giba da annabimanci ko na'am eh ai ban kai ga girman kai ba fasla inda ne ko birgina inda ne ba su hidda ba aljiba shine in mutum ka rinka gayin wani abu kan mutum kai ne za ka gani abin da ya aikata ne ko abin da ke da kai a jikin shi wanda in yaji bai jin daɗi shi kuma an namimanci shine mutumin da ke yawo da irin wannan abubuwan don ya da ɓanna cikin mutane ai mun fahimta yanzu ko kenan duk wanda ka yana in ba laifi ya shafi al'umma bane ba a kira a ciki sauran mutane ta su haɗa cikin laifi in kuma laifi ne wanda ya shafi tsakanin shi da ubangiji shi babu ruwanka kamar shi in Allah ya ga dama ya yi mishi in ya ga dama ya yi ya azabtar da shi in ba haka nan ba ko za ka cika gari kana gulman mutane duk zunubin gulma Allah mai doma kanka duk zunubin da kake aikatawa Allah ya tattare shi ya mai dokanka saboda ni asali su ba su damu da kai ba wannan saban Allah da suke yi akwai wanda in ya saba Allah hankalin shi bai kwantawa sai ya tuba to kai kuma ya tuba tsakanin shi da mahalicin shi ya yaye mishi kai kuma ka ta ya yaye mishi kuma kai ba kai yau malaihin ba ba daidai bane mu rinka aibata junan mu kan laifi ka in ce ba daidai bane ba ba ɗabi'a bane mai kyau laihin nan kai ma za ka iya faɗawa cikin shi wani ya aika za inna lillahi ta duniya ta lalace wani to Allah ya ji mishi kuma Allah ba ikon gyarawa shikenan ka kauda kanka kawai wallahi rayuwa ce kai ma Allah zai iya jaraba ka da wani bala'i wannan sahabban da kuka ga ana ta karanto hadisin sa ana Allah ya yarda da su za ka bincika ya suke akwai mashaya cikakku akwai ɗan wuri har abin da ya yi suna sha akwai ɗan kwashe kawai su sun gwada ma ɗan ne su kwashe abinka akwai ɗan shata duka to amma ni kalli yadda dukkan su sai da Allah ya ce ya ba su aljanna ya musu alƙawarin ta to kai da ana kallon laifin mutum baya fa a to amma sai mu wannan yau inda shekara arba'in za ka aikata wani laifi yau in ka fito kace kana son ka zama wani matsayi kawai wannan nan da shekara arba'in ba kun labari abin da ya ba yanzu shekara arba'in ina ruwanka da kakannin mutum kai kakannin ka mai suke ba wai shi kan kai
to kun dai gama yawo da annabi manci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace amma nabin kuma shine ne yake bai fitar da hitsarin shi bai fitar da hitsarin shi kawai za ka ga malamai sun fassara mutum ne wanda yake yi zai iya zama mutumin da yake hitsari ko ina kuma zai iya zama mutumin da ni hitsarin zai iya dawo mishi da jikin shi mai amma kalma hadisin tana nufin bai ta tafa hitsarin shi kamar ya koda da hausa a cewa mutum bai ta tafa hitsarin shi bai ba? kamar ya zai iya kasancewa akwai karancin kamun kai yau waje darata kan shi ba ko ina zai iya tsayawa ya yi ya yi hitsari ko kuma hitsarin ya rinka dawo mishi da jiki shi ma wannan ana yi mai azaba ta dalilin wannan kenan Allah ya ba mu ikon kiyayewa akwai hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yake ce ma sahabbai ala unabbiukum bi shararikum shin ba zan ba ku labari ga wanda suka yi masharanta cikin ku mutanen banza ba qalu bala ya rasulullah manzo Allah ga ya mu dan mutuba in muna ciki in ba mu ciki mu roki Allah ya tsare mu sai ce ni almashuuna bin namima shine masu yawo da annamimanci duk wanda kaga yana yawo da annamimanci ba mutumin kirki bane saboda ni shi kawai wai laifin wa'ansu ina ruwanka da laifin wa'ansu malam ba haushe ce laifi tudu ne sai ka take naka dan ka hango na wani kaga masiwa kenan to Allah ya kyauta yace ni al-mufarriquna bayna al-ahibbay bayna al-ahibbati sune wanda suke raba masoya guda biyu kaga wata mata wani misali wani wuri wanda bai kamata ba kaka zo ka gaya mijinta kaka zo ka gaya mishi ka ce wane ai na ga matar ka wuri kaza ai ba ka san me kai ka ba ko ba haka nan ba kuma sannan abin da ya kai ta in ma ta ga wani abu ne kake mara kyau ba gai aikin ba naka bane ba sabida ni kai biyar za ka tana zauwa ne za ka kwatanta mishi matar shi masharanciya ce ai tana kaza ai tana kaza balle mu kuma yanzu in aka yi abu daya sai ya zama goma ruwaya za ka yi iri iri kai da aka yi abin gaban ka wani zai zauwa yana baka labari da ƙari ba kaɗan ba ce ina ai wani asidan Allah kiyaye ai asidan gaban ka sai dan yatsa mutum wanda dan kararramin agudan da kuma ya fita to yanzu wani iya matsa da gidan sai ce kai subhan ai ta gona asilan ya kishi guda biyu sai ta wancan in ya gaba ya ce uku karshe har a koma a ce hannun yare kuma kai gaban ka aka to halin da mutanen bumi suke rayuwa a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye ya kiyaye kuma ya bamu ikon gyarawa baki daya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana inna ba'da zanni ism lalle ku sani ha akwai zargijika biya da kuke aikatawa kai kallon zargi da kake mayi ba wai aikata laifin ba Allah ya ce zunubi ne shine malam bahaushe ya ce zato ko zato zato jini ko da ya zama gaskiya zato ba ɗabi'a ba ne mai kyau kullum abin da annabi mu ya mana umarni shine ne mu yi ma ƴan uwanmu masu imani zaton alkhairi kaga mutum yana w- wani wuri kaza wurin da bai kamata ba kaka ce kaga wani yana aikata barna baka sani ya kai shi ba shi shedan yana kokarin ya tuta ma wasu abubuwa sai ka ce wani mutumin kirki ne ba lalata ya zo yi wannan wurin ba akwai abin da ya zo yi bambanci akwai wata rana da wani ya taɓa ɗaukar wani abun wani mu da muka tafi muna bibiyar shi sai ga muhammin tsinci kanmu wuri wurin mutanen banza mun je nema abun mu to yanzu kaddara Allah ke ya ce ka ce ka ina Allah wa ina ila shi mara albani ba ƙarfin shege ba ne ce ina ce kai ka san ina na gan shi inna lillahi wa inna ashe duk wa'azin da yake yi, kaga bai san me yake mu ba wala qarawu ne muka bi ko ba haka nan ba wai misali ne na ba da na larura wanda ya faru gare ni to akwai abin da kuma makamantan wannan to da ka gani sai ka kyauta kama mutum zato baka san to yanzu ni ma ni ma inda nake magana fa Allah kiyaye da wani na gani zan iya muna na mai zato in ce wani mutumin banza ne ba dan da Allah ya sa ni ma ga abin da ya kawo ni wurin ba kenan dole zan ce to wani ma da na gan shi in saurara wataƙila akwai abin da ya kawo shi kai wai in ma ban ban nan ya zo ina ruwa na ni ma kai shi ma kawai ni ma in damu ne in damu da damuwa ta shi yasa za su ga duk wanda yake annalimanci ko duk wanda yake zargin mutane ba za ka taɓa samun shi cikin kwanciyar hankali ba kullum yana tsoron magana kamar shi in dai dama magana su daina ta waje waje ko ta zama tuni tsakani na da shi to wane ce da kake gayin gaskiya menene na waiwaye waiwaye ha sai in wani abu ne wanda ya shafi naka ne wanda ba ka san wani ya ji to amma ka zo kana ga laifin wani ko kana tunanin wani da wani abu kana so ya ji waje kenan ba gaskiya ba ne ba amma gaskiya ce za ka gai ka ga hankalinka kwance gaskiya ce za ka yi a rayuwarka ka ji ba ka shiga cikin wata matsala ba ka shiga ba ka haɗa cikin wani matsala ko wani abu shi yasa Allah yake ce mana ya ku masu imani in ja'akum fasiqun bina ba'in fata bayyano in dai wani lalataccen mutum ya zo muku da wata magana yake fata bayyano ku bincike ku bayyana magana ku yi bincike an ce ma waga ya kaza sai ka kira wannan da aka ce ma yayi kaza ka kira wanda ya baka labarin wani mai ka magana da kai ki ashe wani mulahiki ne wai shi ne mulahiki wai shi ne zai ce ma mulahiki ko ba haka nan ba an zo an baka labari ai wani yayi kaza ai ni ba ka ji ba ina sallan nan da aka kace gidan su wace ana tunanin wani ne wai ta tai na ji kishin isha amma dai kake gani kale kama bakinka tsab sai ko ka kama bakinka sai wannan na nan sai ka kira shi ya zo wancan da yake ka kama bakinka sai ka ce bakina da kace in kama shine na kama yanzu kai buɗe na ka mu shiga wannan nan maimaita a'a to ni hawa ne ni ne ne akai ni da jinin ke ma tsakani na da kai a'a ai magana ba ni ta shaha ba shine ta shaha ko ba haka nan ba to kaga yana haka ne banna za ta rigewa wanda ita wannan aya da muke bayani akwai sababin nuzul nata wanda cikin cewa ga lokacin sallah yayi za mu iya saurarawa saboda masu tambayoyi bismillah Yana kamar da wani magana da eh ko wani gidan mutum da wata shi ba, zaman ba za yi da ita.
mm Mutum masu wani biki ta an zo raba wani ne sai a ce mai da ake ce da ake ce sai da shi a dole shi ba. Amma sai mutum ya ce, "Ki wannan ne, na wani, sannan sai kasu zuwa gaba kasu zuwa gaba, na wani na wani."
kaga gobe ai babu ƙari ko Wata kari da ana nan da abu, har su aka yi yana kama a wata alaƙa.
me za a yi yanzu suka ga an komo an ce mishi shi munafiki ne ma kuma shi ne mai gaske kenan insha Allah saboda kasancewar cewa lokaci za mu iya saurarawa nan in akwai mai tambaya ko kuma nuri da wani wuri da aka ji an yi kuskure insha Allah za a iya tunatar da mu
kamar sai ka biye shi kana jiran gona kan nan yanzu in aka kira ga shi kamar mai tsari in ka kara wani mai tsari don kana da ni kamar ya kamar yanzu laifi ya zama da yayi laifi eh kai zuwa ne kai ko to yanzu da ka zo ka maimaita gaban shi yace ya aikata duk da haka nan ta yi jiba shi abin da bai jin daɗi ne ka gani ko ba haka nan ba mutum ya aikata abu sai kai ka zo kana gaya ma wani in ya zo ai ba tsare ta laifin ba za ya ko cewa za ya yi to kai dan me ka gani dan da kai mai amfanin ka ciki ni za ka samu ciki ko ko kuma yanzu kaddara kai ne kai ya za ka ji ba ku jin daɗi
shi ne ke sa dama wa kafin ka ka dama mu shi kafin ka shi sai sai ya ce san ba kenan tabbas ta kawo musu kafin ka ce ko ka wanki ne bai isa da ke ne jini garba ba amma kawai ya ya kamata mu gyara wallahi
ko ko ko ya yi balle halin da ake ciki na rayuwa yanzu akwai mutuwa in ka yi wa mutum wannan ya mutu shari'a ku ce kan ha sauƙin ka yana rayu za ka iya cewa wani rahe mu shi ma in Allah bai in Allah bai azurta ka da girman kai ba ko ba haka nan ba da akwai wanda in yace ya yi hiji yake fa shi fa kaddama ya bar duniya baki ɗaya. ka ga wannan girman kai ne yadda za mu zawa nan gaba mu ji insha Allah ta'ala ai dai ana gane karatun ko to kenan babu karatu kuma sai aiki da karatu hmm ka aje ka yi karatu kuma ana sheka ma jiki shayi ka yi gaban zako
shekar nan ba nan kamar misalin da suka ba da wanda ina ya kira gudan mutane ne sarar kamar shi yasa kuka ɗauka ko shaida kan zina a kan mutane da ke eh suna gune dole an yi ɗabi'an wasu abubuwa dole sai ta kama su tirmi da kafaya kamar sun dai ba ka gan su haka ba mai gani ka gan suna wasu abubuwa ba ta karga da ta kama su
ko ta sai an samu shaidu uku bayan kai a musulunci ma ko gani kai wani ya shiga wata da ɗaki sun kwan ciki baka ita ka ce musu mazina ta ba yanzu ya ne ake zizzinar da muke wa mutane shaidawa ya taɓa gani tsakani da Allah a ya hasashe ne ma kuma sati za a miƙa ma kuma zunubi ka ka ɗauke shi ko da sun aikata sun aikata to ina shaidu kai kaɗai ka musu ƙazafi bulala tamanin to da ana haka yanzu ha ke kai wani mazinaci ne ce ba su gan shi ta wutan yariya ba su yari iska wuce ba na ga yanzu suna mu'amala da ita me ke tsakanin shi na ruwanka ka gan shi in ka gan shi ina shaidu to haka ne homi shi fara rayuwa ne ko ba a karan ba kuma ya kamata mu riƙa mu junan mu gaskiya daga an zo ma da wani wani ka ji tsoron Allah kamar ya in ga mutum tare da kajan su suna yi in yace shi ya ga su suna yi sai ka ce to ni ban gani ba da haka mun shaida ba ƙarya ka mun kuma ni ƙarya ka mun ni ban gani ba so kace in gaba in ce na gani alhali ban gani ba ayar da Allah ya ce a ba da shaida dan Allah ha diddan ni ne diddan a kiyaye wanda muka karanto da ku ko ba nan bane ba ta suratul talaq wa qimu shahadata lillahi zalikum yu'adhibu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko to ɗan uwa mu kiyaye akwai haɗari kwarai daga an ce ma wani na aikata kaza sai ka ce to Allah ya shirye shi shi kenan za ka yi kawo ka kai ma kuma in ka yi da gaske kai ma sai Allah ya shirye ka in akwai wasu abubuwa da kake aikatawa tsakanin ka da shi Allah ya dakar da mu mm kenan uwa mu kiyaye aibin junan mu mun kasar ta mu junan mu aibi mun kau da kai kuma duk mutumin da kaga zai laifi yayi ta koyo ya aikata laifi dan Allah in ka gani in dai ba abin da zai cuta al'umma bane ba kai ma ka kau da kanka kawai ka shiga harkarka abin da ke daidai ka zo ka rike kiyamun da kake Allah ka shiri wani abin da wani yake Allah ka raba shi muna ya karan a da ka ga mutum na aikata laifi in kana iya mai wa'azi kamar in baka iya ka zo kai ta kiyamun nan kana kuka ka ce Allah shirye shi to Allah fahimtar da mu malam kuma yan yake ne yawan yatsa duk abubuwan da ya kamata da shi ke sa ma wani ya ce na a fi ma abu abu da ya yana da shi ne maganar da mutum ai sai ta musulunci da bude kofar wannan ba yanzu kai kaddara daga an ce daga mutum an ce mutum ya zina a wani hukunci wani kawai kallon ka za kana bayan haushi yake kayi a haɗa kai da wata yarinya kuma ta ce kayi ne ko ba haka nan ba to amma musulunci ba haka ba ne ce sai an kawo shaidu kuma ba wai da sun zo ba sun ce eh mu mun gani a'a mutanen kirki ne sai mutanen kirki ne ba a in uku na kirki ne ɗaya na banza ne sai da ta lalace diddan Allah yana so ya kiya mun mutunci diddan Allah yana so ya ruha mana asiri mu kuma yanzu Allah yana kokarin ruha mu bawa asiri kai kana kokarin tonawa tona Allah zai tona naka insha Allah Allah ya shirye mu kuma Allah ya ba mu ikon haɗa da sarai wannan sarai ne kawai ba wani abu ba yadda ba mu so ga kanmu haka bai kamata mu so ga ƴan uwanmu ba kina ina ji akwai wani tambaya ko babu babu ko to abin da muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya biya mana bukatocinmu na alkhairi baki daya duk musulman da ke cikin wani kunci ko damuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi Allah ya shirye mu shirya al'ummar musulmi baki daya Allah ya shirye mu shirya al'ummar musulmi baki daya Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata muna addu'a ga uwayenmu da malaman wanda suka rasu Allah ya sa su huta wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunci da kunci duniya da lahira Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi baki daya muna addu'a ga duk mutumin da ke taimaka ma musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ya taimake shi duk mutumin da ke kokarin kama musulunci da musulmai shi ta kowace hanya ina shiwa Allah shi yadda shi in kuma bai shiwa Allah subhanahu wata'ala ya mana magani shi Allah ya zanna da kasar Nijar lahiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya Allah ya sa albarka cikin ayyukan mu Allah ya sa albarka cikin kasuwancin mu Allah ya sa albarka cikin gidajen mu Allah ya sa albarka cikin matan mu da iyan mu Allah ya sa albarka cikin sha'anin nukan mu baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh